أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين amma ba'ad assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yan uwa masu kallonmu da sauraronmu ta kafar yada labarai ta sunna tv eks islam kitabu wa sunna muna muku gaisuwa ta addinin musulunci barkamu da saduwa da ku a darasinmu wato na haɗa nasoshi wannan shine wato darasinmu na bakwai muna fatan allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukanmu gaba ɗaya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance mu da mu da ku gaba ɗaya kafin mu fara darasi muna ishara zuwa ga cewa a cikin darussa na farko mun faɗi ƙa'idodi guda takwas waɗanda malamai suka ce cikinsu ne ake cewa magana ta ci karo da juna kuma sai a san hanyoyin da za a bi a haɗa su domin cikin alƙur'ani mai girma da sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam hadisai ingantattu ba a samun warwarar juna ina fatan an fahimce ni sannan kuma muna ƙoƙari mu ga mun kawo dalilin da yassa aka samu cin karo kuma cikin wani ilimi ne kuma ya za a yi a warware shi muna aiki da littafi guda biyu na farko daf'u ihamil ittirabi an ayatil kitab na Muhammad al-Amin Shanqiti da kuma as'ilatul Qur'an al-Karim wa ajwibatuha na Muhammad bin Abi Bakr bin Abdul Qadir Ar-Razi ina fatan an fahimce ni to kuma muna bin waɗannan wato littattafan guda biyu tare da kawo ayoyi a jere kina ayar da wani bai kawo ba wani ya kawo ta sai mu kawo in kuma duka sun kawo sai mu kawo sannan kuma idan muka ci karo da wata mas'ala wadda muke ganin tana da muhimmanci ko da ba su kawo ta ba sai mu kawo ta Allah ya mana jagoranci mas'alan mu ta gaba a cikin wannan darasi aya ta 35 a cikin suratul baqara amma malam bai kawo wannan mas'ala din ba kenan za mu kawo ta shine kalima ta zauju mun ce kalima ta zauju duk cikin alqur'ani ba ta zuwa da ta'un larabci ne shine mafi fasaha domin larabcin alkur'ani shine mafi fasaha amma zaka ga zauja tana zuwa a cikin littattafan larabci domin al'arabawa akwai wannan kuma majma al-lugha al-qahira ya bada dama a ƙara ta'un ko ina don saboda a bambanta tsakanin namiji da mace ga waɗanda ba su fahimtar larabci sosai sannan kuma ƙara ta'un a wajen malaman fiqh dole ne saboda rabon gado ko kuma a cikin yaren larabci saboda bukata ta yau da gobe idan an aikata wata ɓanna ko an je wajen shari'a in aka ce zauju ba a iya gane namiji ne ko mace wallahu ta'ala alam sai mas'ala ta ƙarshe akan kalima ta zauju a balaga shine malaman balaga ta alqur'ani suke cewa in ka ji qur'ani ya ce zauju yana nuna dacewar mata da miji babu matsala amma idan ya kawo kalima ta imra'a yana nuna akwai matsala misali kaga Allah subhanahu wa ta'ala ce daraballahu masalan lillazina kafaru imra'ata nuhin wa imra'ata lut Allah ya buga misali ga kafirai imra'ata nuhin matar annabi nuh sai ce bai ce zauju nuhin ba wa imra'atu lut ta matar annabi lut menene matsala in saboda sun kafirci kanata tahta abdaini min ibadina salihaini fa khanatahuma falam yughniya anhuma min Allah shay'a wa qila adkhula an-nar ma'a ad-dakhilin sun kasance karkashin bayinmu na gari guda biyu sai suka yaudare su ba yaudara ta zina ba yaudara ta ƙin yin imani sun nuna musu suna tare da su amma suna tare da su ne a jiki ba a zuciya ba haka kuma Allah ya ce iz qalat imra'atu imran lokacin da matar imran ta ce matar imran a wannan lokaci akwai matsala saboda mijin nata ya mutu ina fatan an fahimta to sannan kuma qalat imra'atul aziz al'ana hashas al-haq matar sarki ta ce a cikin suratu yusuf saboda akwai matsala tana kaunar annabi yusuf wanda ba mijinta bane zakariya kuma da yake bada labari yace wa kana timra'ati aqira fa habli min ladunka waliya matata ta kasance aqiran bai ce aqiratan ba wato bakarariya domin nan ba dole bane sai an kawo ta'un a wajen malaman lugha kamar yadda suka faɗa da kalima ta ajuz qalat ya wailata a alidu wa ana ajuzun to amma kuma lokacin da matarsa ta samu lafiya sai Allah ce wa zakariya idh nada rabbahu rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin fastajabna lahu wa wahabna lahu yahya wa aslahna lahu zawja sai muka inganta masa matarsa bai ce wa aslahna lahu imra'atahu ba domin nan ta samu lafiya tana haihuwa wannan ya nuna ma malamai suka ce matar ce ba ta haihuwa ba shi zakariya ba don namiji zai iya kai shekara ɗari kuma yana haihuwa to wannan balaga ce ta alkur'ani don mutum ya gane lafuzan alkur'ani kowace kalima kowane harafi kowace aya kowace sura an azata a wurin da ya dace sai dai in baka gano ba cikin karamcin ilimin naka wallahu ta'ala a'lam mas'alar da zamu kawo ta gaba shine a cikin littafin daf'u ihamil ittirabi an ayatil kitab wato aya ta 41 a cikin suratu al-baqara Allah yake cewa qauluhu ta'ala injimalan wala takunu awwala kafirin bih ya ku bani isra'ila ka ku kasance awwala kafirin farkon wanda ya kafirce bihi da abin da Allah ya saukar, wala tashtaru bi ayati samanan kalila, kada ku sayar da ayoyina da samanan kalilan ɗan abu kaɗan. Nan ba ana nufin ba a'a ana iya sayar da ayoyin Allah da abu mai yawa. A'a komai aka baka ka sayar da imanin ka to kaɗan ne don ƙarewa zai yi ba zai tabbata ba, ko ka mutu ka bashi kuma daɗin duniya ƙarami ne zai ƙare. Malam ya ce ja a fi hadhihi al-aya a cikin wannan aya ya zo bi sighati khitabil jam'i an kawo shi na jama'a fi qaulihi wala takunu kada ku kasance wala tashtaru kada ku sayar wa qad afrada lafzata kafirin amma kuma ka lafzi na kafiri sai aka zo guda walam yaqul wala takunu awwala kafirina kak ku kasance farkon kafirai ka gani bai ce kafirina ba sai ce kafirin ko kuma bai ce ba wala takunu awa'ila kafiri na bihi farkon waɗanda suka kasance awa'ilan ɗin ne na kawo shi domin jam'in awwal awa'il ne ga wanda yake jin larabci kinan zai ga kamar ba a yi mutabaka ba nan ne mushkalin ya samu asili ba a samu daidaito ba tsakanin guda da kuma jama'a wa wajahul jam'i hanyar da malamai suka bi suka hada wannan bainal ifradi wal jam'i fi shay'in wahid a hada abu na jama'a kuma da guda anna ma'ana wala takunu awwala kafirin bih abin da ake nufi kan ku kasance farkon wanda ya kafirce ai awwala fariqin kafirin farkon jama'ar da ta kafirce fallafzu mufradun kalima ta kafirin tana nufin daya wal ma'ana jam'un amma ma'anar ta jam'i ne fayajuzu mura'atu kullin minha kenan wani lokaci in an ga dama a kalli kasancewa kalima mufradi wani lokacin kuma a kalli ma'anar ta tana matsayin jam'i an gane ko kenan wannan shi dai ne abin da malamai suka faɗa wannan kuma yana da ma yawa a cikin alkur'ani tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tusaluna amma kanu ya'malun tilka ummatun waccan al'umma ce kaga al'umma mufrad ne wato lafazi ne muannas kuma mufrad ne qad khalat ta shudi bai ce qad khalau ba laha ma kasabat bai ce lahum ma kasabu ba wa lakum ma kasabtum sai ce wala tusaluna amma kanu ya'malun bai ce wala tus'aluna ba amma kanat taf'alu ba domin kalima ta al'umma tana nufin jama'a masu yawa nan sai ya hankalta ma ma'anarta wanda mun taɓa bayanin wannan wajen wato al-asma'ul mawsula wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin bai ce ba wa minan nasi man yaqulu wato man yaquluna amanna billahi ba ko ko bai ce wa ma huwa bimu'minin ba sai ce wa ma hum bimu'minin dan mu fahimci cewa ana iya hankalta ma lafazi a ɗauke shi ɗaya kuma ana iya hankalta ma ma'anarsa yana iya ɗaukan ma'ana ta jam'i kamar inda Allah ce qalat rusuluhum kaga bai ce qalu ba qalat atta'u ta'u ta'nif amma ar-rusulu jam'u taksir ne sai ce qalat rusuluhum don ar-rusulu jama'a ne kenan qalat jama'atul rusuli jama'a ta manzanni ta ce wanda kuma kowane manzo zai yi magana ne da mutanensa a lokacin da Allah ya turo shi ba ana rufin lokaci guda suka faɗa ba. to wannan shi dai ne abin da malamai suka yi bayani kamar yadda malam ya kawo wallahu ta'ala a'lam mas'alan mu ta gaba cikin as'ilatul qur'anil karim wa ajwibatuha ne zamu kawo ta wato aya ta 42 a cikin suratul baqara Allah ya ce wala talbisul haqqa kada ku cuɗanya gaskiya bil batili da ƙarya wa taktumul haqqa sai ku ɓoye gaskiya kenan wala taktumul haqqa ne kada ku ɓoye gaskiya an gane ko to nan wala talbisu sai kayi hankali a lugha in an ce wato labasa yalbisu sannan ana cewa labisa yalbasu in an ce labisa shine ya sanya yalbasu ya sanya kenan saka riga ko abin sakawa amma in an ce labasa shine ya rikida ya rikici an gane ko labasa yalbisu kenan in an kai ma madi kasra an ka ce labisa mudari sai a masa fatha a ce yalbasu idan aka yi ma madi fatha aka ce labasa mudari sai a ce yalbisu to wanga na rikitarwa ne ba wancan ne na sakawa ba wannan iskalin ne ne kawo shi an gane ko sannan suka ce in an kawo labasa yalbisu shine rikitarwa ko abin da ake gani ko abin da ba a gani amma an ka ce khalata ya cuɗanya shine abin da wato abin nan ba wato abin da ba a ganinsa kinan malamai sun bambanta abin da ake gani shi ana iya masa amfani da labasa yalbisu amma abin da ba a gani sai a ce khalata ya an gane ko ma'ana khalata ya cuɗanya abu shine abin da ana ganinsa ko ko abin da ba a ganinsa amma labisa shine abin da ba a gani kenan ta banyan bambancin su akwai al'umum wal khusus in an ce khalata yanzu ina cewa khalata al'ajin ya kwaba gari sannan khalata ya cuɗanya abin da ba a gani Allah ya ce wato khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'a a cikin suratu tauba sun cuɗanya aiki mai kyau da mummuna kenan ma'ana aiki kuma abu ne wanda ba a ganin sa amma in an ka ce labasa shine ya rikida to sai abin da ba a gani shine malaman lugha suka yi bayanin wannan wallahu ta'ala a'lam kadiba cikin at-tadribatul lughawiyya juz'u thalith na Sheikh Abdul Latif Shuwairif to anan ina ne matsalar take yace to waɗanga fi'ilai da an ka ce kada ku rikida kuma ku sannan kuma ku boye yace to nan in an ce laisa fi'ilaini mutaghayiraini ba fi'ili bane da suka bambanta an gane ko fa yunhu anil jam'i bainahuma a hana su su hada su bal ahaduhuma dakhilun fil akhar dai ya shiga daga cikin daya domin idan aka cuɗanya gaskiya da ƙarya sai mi sai zama to an ɓoye gaskiya domin an bi hanyar da za a ɓoye ta malam yace qulna za mu ce huma fi'lani mutaghayirani a'a fi'ili ne guda biyu sun bambanta li'annal murad domin abin da ake nuhi bi talbisihim al-haqq bil batil su cuɗanya gaskiya da ƙarya su rikitas kitmanu kita bi talbisihim al-haqq bil batil kitabuhum fi tawrati kitabatuhum fi tawrati ma laysa minha su rubuta su saka a cikin at-taura abin da baya ciki ko kuma su yi fassara su hada ta da abin da ba gaskiya bane wa bi kitmanihim al-haqq abin da ake nufi da kuma su ɓoye gaskiya ƙauluhum la najidu fit taurati sifata muhammadin sallallahu alaihi wa sallam su ce ba mu iske sifa annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallam kina sai da manto sun bambanta can rikitawa a ɗauko ƙarya da gaskiya a cuɗanya sai ta ɓace kamar yadda da yawa daga cikin mutane suke yi kuma uslubi ne na alfiraqu dalla mutanen da suke suna da mazhabobi na ƙarya a musulunci irin su mu'tazila da khawarij sai su ɗauko ƙarya da gaskiya ayoyin da suke nuna ceto da suke ba su nuna akwai ceto da wanda ba su nuna babu ceto sai su haɗa sai su nuna babu ceto ina fata an fahimce ni ayoyin da suke nuna mutum mai imani idan yayi aiki akwai aikin sa kuma in yayi aiki mummuna wanda bai kai ga kafirci ba yana da zunubi sai su ce a'a duka ya kafirta sai su rikita to haka turawa kuma suke yi a yanzu nan sai su ɗauko abin da akwai cikin addinin musulunci sai su haɗa da ƙarya don su rikitar da hankulan mutane da sun zo da ƙarya zalla da ba za a karɓa ba wanda haka yan shi'a suke yi suna son ahlul baiti suna son matan manzo sallallahu alaihi wasallam suna son manzo alhali ko sai su ce matansa duka yan wuta ne ko ko matansa matarsa ta yi zina alhali ko ayoyin alqur'ani sun zo sun barrantar da ita amma sun juya sun ce ba ita ake nufi ba matar manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam sannan kuma yau dan shi'a ko da mahaifiyarsa ta yi zina ko da abin ya kasance gaskiya ba zai tafi ba ya yada a duniya ko matarsa amma yana ganin yana son manzo kuma yana danganta mummuna abu zuwa ga matan manzo da kuma sahabbansa da kuma waɗanda sirikansa waɗanda sun bashi aure irin su sayyidina Abubakar da kuma sayyidina Umar da irin kuma sayyidina Uthman wanda zunnuraini an bashi ya ta rasu ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan kuma aka ƙara mishi wata to wannan dai shi dai ne abinda malamai suka faɗa abinda malam ya kawo ko kuma babu matsala wato suna iya ɗaukan ma'ana kuma wani lokaci su haɗe wuri ɗaya domin idan aka ɗauki gaskiya aka haɗa ta da ƙarya to sai zamanto an ɓuyi gaskiyar domin mi domin da an barta ita kaɗai da bata ɓuyu ba wannan ma ɗaya ne daga cikin abin da malamai suka yi bayani kenan babu wata matsala cikin ma'ana wallahu ta'ala a'lam ina fatan dai mutane sun fahimci bayani mas'alan mu ta gaba sai kuma aya wato ta arba'in wato da shida wadda mai littafin daf'u ihamil ittirabi an ayatil kitabi ya kawo ta shi ma mai as'ilatul qur'anil karim wa ajwibatuha ya kawo ta sai dai kowane akwai gabar da ya kawo ba gaba a guda ba anan sun samu sabani kinan za mu fara da daf'u ihamil ittirabi an ayatil kitab malam muhammad al-amin al-shanqiti rahimahullahu ta'ala wa rahimahullahu jami'al muslimin yace qawluhu ta'ala fadar Allah subhanahu wa ta'ala alladhina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim masu imani su ne waɗanda suke zaton za su haɗu da Allah domin ya ce wato wasta'inu bis sabri was sala wa innaha lakabiratun illa alal khashi'in ku nemi cin nasara da taimako bis sabri da hankuri was salati da sallah wa innaha ita sallan nan lakabiratun tana da girma illa alal khashi'in sai ga masu jin tsoron Allah sai Allah ce allazina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim su ne waɗanda suke zaton za su haɗu da Allah sai malam yace hadhihi al-ayatu wannan aya tadullu bi zahiriha tana nuna a zahirinta ala anna dhanna yakfi fi umuril ma'ad yin zato ya isa ya ishi mutun wato game da al'amarin lahira shine al-ma'ad makoma wa qad ja'at ayatun ukhar ayoyi kuma wadansu sun zo tadullu ala khilafi dhalik suna nuna sabanin wannan ka qaulihi ta'ala kamar fadar Allah inna dhanna la yughni min al-haqqi shay'a zato baya amfani game da al'amarin gaskiya wani abu ita ko kiyama gaskiya ce inna sa'ata la'atiyatun la raiba fiha waka qaulihi kuma da fadar Allah inhum illa yadhunnun su kafin raiba komai suke yi ba sai zato kenan ko zaton su ba zai amfane su ba a cikin bakara wato aya ta 78 da kuma cikin suratul jafiya wato aya ta 24 kamar ma fadar su inna dhunnu illa dhannan wa ma nahnu bimustaqinin suna cewa mu ba komai muke yi ba sai zato game da lahira ba mu tabbatar suwa ba to ka koga duk mutumin da bai yarda da cewa akwai kiyama ba wannan akwai matsala wato a cikin rayuwarsa da zai sauran ayoyi malam ya ce wa wajhul jam'i hanyar da malamai suka bi suka hada waɗannan ayoyin anna dhanna kalima ta adhannu zato bi ma'anar yaqin anan tana nufin yaqini shi yasa wani malami yayi littafi sunansa al-addat kalmomi masu ɗaukar kishiyoyin ma'anar juna ma'ana wato kalima za ta zo ta ba da ma'ana ta kishiya da kuma kishiyarta misali kalima ta alghabir wato kanat min alghabirina alghabir da larabci daga gabara yaghburu ne shine abinda ya wuce ko ya shudi ko kuma alghabir shine abinda zai zo to shi ma kalima ta azan tana nufin abinda ake zato ko kuma abinda an tabbatar da shi cikin alqur'ani akwai ayoyin da suke nuna cewa ba zato ake nufi ba a'a tabbatarwa a cikin ƙissa ta annabi Dawud da Talut da Jalut lokacin da aka zo za a fafata ta yaƙi tsakanin mutanen Talut da Jaluta Allah ce qala alladhina yadhunnuna annahum mulaqullahi waɗanda sun yi yaƙinin za su haɗu da Allah suka ce kan min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi iznillah so da yawa aka samu jama'a ƴan kaɗan ta yaƙi mai yawa ta rinjaye ta da izinin Allah sannan kuma Allah ya faɗa a cikin suratul kahfi wara almujrimuna nara masu laifi kafirai sun ga wuta fa dhannu annahum muwaqi'uha sun yi yakinin za su fada ba wai suna zato ba suratul kafi aya ta 53 domin in sun ga wuta ga ta za su fada ba a cewa mutum lokacin nan yana zato sannan ya zo a cikin suratul haqqa aya ta 20 wanda aka bashi littafin shi ta hannun dama yake cewa inni zanantu anni mulaqin hisabiya ni na yi yakinin zan haɗu da hisabina domin idan mutum ya yi imani da Allah ya mutu akan imani ya san cewa zai haɗu da hisabi na gari wanda kuma bai aiki na gari ba wato ya san da cewa kuma bai da makoma rana ta kwarai lahira shi yasa ma Allah yake kiran kafirai ba sa tsammanin za su haɗu da Allah wa qala alladhina la yarjuna liqa'ana waɗanda ba su yarda da za su haɗu da mu ba suna cewa laula unzila alaina almala'ikatu yasa ba a saukan muna da mala'iku ba su zo muna da umurnin Allah auna ra rabbana ko ko mu ga Allah Allah ya gaya muna da kansa sai ya turo muna wani an gane ko Allah yana siffanta kafirai da innal ladina la yarjuna liqa'ana waɗanda ba su yarda da za su haɗu da mu ba to dan haka dai kenan sai ya nuna maka nan alladhina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim sune waɗanda suka yi yaqini ba waɗanda suke zato za su haɗu da Allah ba wallahu ta'ala a'lam mas'alan mu cikin wannan aya ta biyu tana cikin wannan littafi na as'ilatul qur'anil karim al-majid wa ajwibatuha mas'ala ce ta goma sha hudu fa in qila malam yace idan aka ce qauluhu fadar Allah alladhina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim sune waɗanda suke zaton za su haɗu da Allah wa annahum ilaihi raji'un kuma suke zaton za su koma izuwa ga Allah subhanahu wata'ala ko sun yi yaqini kamar yadda muka ce yace to ma fa'idatu thani menene fa'idar ta biyu kalima da aka kawo wa annahum ilaihi raji'un jumla kenan wal awwalu yadullu alaihi alhali ko na farko yana nuna ta biyu din wa yaqtadihi kuma yana hukumtar da shi yana wajabtar da shi domin an ce mutun yayi yaqinin zai hadu da Allah kinan kuma yayi yaqinin zai koma zuwa ga Allah to kuma cikin alqur'ani an ce babu abin da bai da fa'ida to ya za a yi a maimaita qulna malin yace zamu ce qauluhu fadar Allah mulaƙu rabbihim za su haɗu da Allah ai mulaƙu thawaba rabbihim za su haɗu da sakamakon Allah kina an shafe mudaf wa ma wa'adahum da abinda Allah ya musu alƙawali ala sabr akan haƙurin da suka yi wasu salati da sallah domin wanda ya haƙuri za a bashi lada ba tare da lissafa ba kamar yadda Allah ya faɗa a cikin suratu zumar inna ma yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab da haƙuri da azumi suna da lada wanda ba a lissafawa domin haka ya zo cikin hadisi ingantacce a cikin sahihul bukhari wato kullu amal libni adama lahu illa sau dukkan aikin da dan adam yayi yana da lahu nashi ne kina ma'ana yana da lada wanda Allah ya alƙawali illa saum to shi azumi an keɓance Allah bai faɗi abin da zai bayarwa ba fa innahu li wa ana ajizi bihi ina fata an fahimci ni wannan zai nuna maka cewa idan ka ji waɗansu hadisai sun zo sun nuna azumi wanda ya azumin watan Ramadan yayi kwanaki shidda kamar yayi azumi ne na zamani gaba ɗaya ko ya yi azumi ne na shekara saboda kwana talatin suna da kwana ɗari uku in allumka su gida goma kwana shidda suna da wato kwana sittin kenan kamar na shekara a a waɗansu malamai suka ce wannan hadifin ya ci karo da wancan wasu sun a fashi ta fuskar ma'ana wannan suka ce a'a karamcin abin da za a bashi ne shine aka faɗa kenan ba su ci karo da juna ba waɗanda suke son sai sun kawo kuskure a cikin nasoshi to sannan ya ce abin da ake nuhi wa annahum ilaihi raji'un ai muqinuna bil ba'thi sun yi imani da za a tayar da su fasara al ma'ana sai ma'ana ta kasance annahum muqinuna bil ba'th sun yi imani da tashin alkiyama wa bi husuli thawab sannan sun yi imani da za su samu lada al maw'ud wanda aka musu alkawali fala takrara fihi kenan babu maimaito a ciki to ɗaya daga cikin malamai wanda ya tahqiqin wannan littafi malami na ƙasar misra wato mustafa al-adawi shi ya saba ma malam domin yayi tahqiqin wannan littafi yace qultu nace hadha huyudun an zahir wannan karkacewa ne an gane ko huyud karkacewa zalika ma kunta minhu tahid fa kam min ayatin athbatat liqa almu'minina rabbahum aya kamar aya ayoyi masu yawa sun nuna masu imani za su haɗu da Allah azza wa jalla madaukakin sarki ka qaulihi ta'ala kamar faɗar Allah wattaqullaha ku ji tsoron Allah wa alamu annakum mulaqu ku san za ku haɗu da Allah ya za a haɗu da Allah waɗansu sai ka bari an ta yi kiyama tun da ka yi imani da kiyama za a san za a haɗu da Allah tun da ya ce za a haɗu da shi za a haɗu da shi da Allah kuma subhanahu ta'ala ce a cikin suratu tauba in ji malan fa aqabahum nifaqan fi qulubihim Allah ya biyo musu nifaqan da munafici fi qulubihim a cikin zukatansu ila yaumi yalqawnahu har ranar da za su haɗu da Allah kaga nan ya ce za a haɗu da shi bai ce za a haɗu da sakamakonsa ba an gane ko bima akhlafu Allah ma wa'aduhu saboda sun saba ma Allah alƙawali wa qawlihi sallallahu alaihi wa sallam da fatar manzo innakum satalqawna rabbakum za ku haɗu da ubangijin ku kamar da zuwa hadisi a cikin sahih muslim za a haɗu da Allah to dan haka dai wannan ya nuna cewa za a haɗu da Allah subhanahu wa ta'ala kenan sai zamanto sun yi imani za su haɗu da Allah kuma za su koma ga Allah to komawa zuwa ga Allah daban haɗuwa da Allah daban babu matsala ma anan domin mutuwa komawa ne zuwa ga Allah amma haɗuwa da Allah ranar tashin alkiyama kenan anan ma babu takrar idan mun hankalta ba ma ma'ana wallahu ta'ala a'lam mas'alan mu ta gaba a cikin wannan darasin namu shine za mu dawo a cikin littafin daf'u ihamil ittirabi an ayatil kitab fadar Allah subhanahu wata'ala da yace ya bani isra'ila zkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum alal alamin ya ku bani isra'ila uzkuru kutuna ni'mati allati an'amtu alaikum ni'imar da nayi a gare ku ko ni'imomi tun da nan wato ba ni'ima guda Allah subhanahu wataala ya musu ba kina a cikin alqur'ani zaka bi ayoyin da suka nuna ni'imomin da aka yi ma bani isra'ila waɗanda zaka gani da waɗanda zaka iya fitarwa ko da qur'ani bai faɗe su ba ta hanyar istinbati an gane ko dan ni'imomin Allah ba za a iya lissafa su ba idan zaka yi tafsirin alqur'ani da alqur'ani sai Allah ya ce to wa anni faddaltukum alal alamin na fifita ku wato akan talikai ina fata an fahimce ni to wannan Allah ya ce ya fifita bani Isra'ila a kan talikai. Alhali ko malam ya ce la yu'aridu qawlahu ta'ala wannan ba zai ci karo ba da faɗar Allah subhanahu wa ta'ala fi tafdili hadhihi al-umma da ya ce ya fifita al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi ake nuhi da hadhihi domin Allah ya ce kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ku ne mafi alkhairi daga cikin al'umma da aka fitar daga cikin mutane a cikin suratu Ali Imran aya ta ɗari da goma. Li'annal murada bil alamin domin abin da ake nufi da al'alami na talikai, alamu zamanihim, talikan da ke zamaninsu, bi dalilil ayati, domin da ayoyi wal ahadithi da hadisai, al-musarrahati waɗanda suka bayyana ko suka kurutas in ji malaman zauri, bi anna hadhihi al-umma afdalu minhum, waɗanda suka nuna al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ta fi su. كحديث معاوية بن حيدة القشيري كما حديث معاوية بن بن حيدة القشيري في المسانيد da zo cikin musnad musnad والسنن da sunnoni qala wanda yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce antum tufuna 70 ummatan ku kuna daidai da al'umma 70 antum khairuha ku ne mafi alkhairi wa akramuha ala Allah ku ne mafi girma a wajen Allah kaga wannan hadisi sai nuna cewa ba ana nufin ba wato al'umma bani Isra'ila ta fi al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an gane ko sannan kuma idan muka diba su bani Isra'ila abin da ke nuna an fi su in ji malla ala tara anna Allah ja'ala al-muqtasid minhum huwa a'lahum manzila da aka zo karkasa bani Isra'ila sai aka nuna mai takaitawa wato daga cikin su shine mafi daraja domin an ce minhum ummatun muqtasida daga cikinsu akwai masu kamantawa amma wa kathirun minhum sa'a ma ya'malun da yawa daga cikinsu yayi muni abin da suke aikatawa a cikin suratul ma'ida aya ta 66 wa ja'ala fi hadhihi al-umma amma cikin wannan al'umma sai Allah ya sanya wato darajatan a'la min darajatil muqtasid a cikin al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akwai daraja wadda tafi mai takaitawa an gane ko wa hiya darajatu sabiqu bil khairat ita ce daraja ta mutumin da yake gaugawa zuwa ga aikata aikin alkhairi haifu qala ta'ala Allah subhanahu wata'ala yace a cikin suratu fatir aya ta 32 wato thumma awrafna alkitaba alladhina istafaina min ibadina sai muka gadar da littafi shine alqur'ani waɗanda muka zaba daga cikin bayinmu faminhum zalimun li nafsihi daga cikin su akwai wanda ya zalunci kansa wa minhum muqtasidun daga cikin su akwai mai takaitawa wa minhum sabiqun bil khairat daga cikinsu akwai kuma mai gaugawa wajen aikata ayyuka na alkhairi kinan kaga cikin al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akwai sabiqun bil khairat mai gaugawa aikata alkhairi an yi maganganu da dama wajen fassara su amma dai ko a ce mai yin sallah farkon lokaci shine sabiq sannan kuma mai yinta a lokaci na biyu shine muqtasid mai barinta sai lokaci daruri ko kuma sai ta fita ya maimaita ta duk da yake akwai sabani shin in lokaci ya wuce mutum ba bacci yayi ba ba kuma mantawa yayi ba shin zai maimaita sallah waɗansu malamai sun ce sai dai istighfari waɗansu malamai sun ce zai yi tafadainullahi a haqqo an yuqda duk da yake wato wannan hadisin yana cikin sahih muslim na ibnu abbas ya zo ne akan hajji malamai suka yi kiyasin shi akwai sabani wajen malamai kan kiyasin hukuncin ibada akan ibada to dan haka dai al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam akwai sabiqun bil khairat wasu kuma suka ce sabiqun bil khairat shine mutumin da yake yin ayyuka na farilla ya kara da nafila muqtasidun mai yin na farilla wato shi ko zalimun li nafsihi wanda yake takaitawa yana sabo akwai dai maganganu da dama amma duk inda ta kai ta kawo Allah ce jannatu adnin yadkhulunaha dukkan su za su shiga aljanna ko da mutum yayi sabo cikin al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ana iya a cece shi maratib na ceto ko Allah ya cece shi ko mala'iku ko kuma annabawa ko salihan bayi ko kuma Allah ya saka shi cikin wuta daga baya Allah subhanahu wataala ya fitar da shi kamar yadda aqida ta ahli sunna ta tabbatar da wannan to kuma daga cikin abubuwan da ke nuna al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam tafi al'umma ta bani Isra'ila su muminai an kace sun kace wa qalu sami'na wa ata'na bani Isra'ila sun kace sami'na wa asaina mun ji mun ki sannan an je wajen yaki sahabbai ba su kiyama manzo ba amma su bani Isra'ila sun ce izhab anta wa rabbuka faqatila inna hauna qa'idun mu ba za mu je ba ka tai da kai da ubangijin ka koyi yaki ko kuma ka je tunda ka yarda alƙawalin Allah shi Allah ya cika maka alƙawali kamar da su malamai suka ce to dan haka dai a takaice wannan yana nuna cewa da an ka ce al'alami ba duka ake nufi ba kenan a nan asalin ishkalin am ne guda biyu aka samu wa anni faddaltukum alal alamina na fifita ku akan bayi to kuku an ce kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ku ne mafi alkhairi daga cikin al'ummar da aka fitar annasi yana nufin dukkan mutane al'alamin dukkan talakai sun shiga to kaga kenan dole cikin am da am sai an fita a samu wanne ne ya fi daga cikin su wannan ɗaya ne daga cikin maganganun malamai waɗansu kuma malamai sun kawo wata mas'ala shine da an ka ce wa anni faddaltukum alal alamin ana nufin mutanen da suke zamanin su al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam a wannan lokacin bata zo ba balle ma a yi muqarana ta da al'umma ta bani Isra'ila waɗansu malamai haka suka tafi kenan wannan zamanin su ne ake magana kenan ma ba ba sai an yi kiyasi ba kamar yadda Allah ya jero annabawa a cikin wato suratul an'am ya faɗi annabawa sai ya ce wa kullum faddalna alal alamin dukkan su mun fifita su akan bayi to kaga nan wannan lokaci ba a kawo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba alhali ko shine mafi alkhairi daga cikin bayan Allah mafi ɗaukaka mafi daraja to sai malamai suka ce to anan ana nufin wato am ne amma banda manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ko ko shi bai zo ba ma balle a yi kiyasin shi da su kamar abin da malamai suka faɗa kuma ayar da ta ce fa bihudahu muqtadi yayi koyi da su to in yayi koyi da su ai sun fi shi sai aka ce a'a shi an tattara mishi dukkan abin da aka basu mafi kyau kuma aka ƙara mishi da wanda ba a basu ba kinan sai zaman to ya fi su har yanzu wannan aya tana da alaka da waɗansu mas'aloli da zamu kawo mas'ala ta Maryam ita ma Allah ya ce ya fifita ta akan matan talikai an gane ko وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين أنونا مريم تافي ماتا غبا دايا alhali ko Maryam an ce ita ma ta samu kamala da Asiya an gane ko kamula minar rijali kathir ko kamila ko kamala duka yana ɗaukar wasali guda uku kuma duk ma'anar su ɗaya sannan aka nuna Maryam da Asiya sun samu kamala to kuma ga matan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam to da Maryam da matan manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam da ƴar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Fatima wanne ne yafi wani to kaga matan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da ƴar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Fatima ba shakka sun fi Maryam kenan sai da manto nan da anka ce an fifita ta akan alamina nisa'il alamin matan zamanin su ake nufi mas'ala ta gaba a cikin wannan aya wa anni faddaltukum alal alamin shine mas'ala wadda take da alaka da har da alqur'ani domin nan idan muka duba wannan aya ta zo a cikin suratul baqara aya ta 47 da aya ta 22 ya bani isra'ila zkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum alal alamin akwai irinta sannan wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin shay'a shima akwai shi akwai wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin shay'a a ta biyu sai aya ta farko kinan ta ashirin da ta arba'in da bakwai sai ya ce wala yuqbalu minha shafa'a wala yu'khadhu minha adlun amma aya ta biyu sai kuma ko aya ta 122 kenan wadda ta zo a tsari na biyu sai ya ce wala yuqbalu minha adlun wala tanfa'uha shafa'a to malaman har da alqur'ani idan suna son su rarrabe maka iskali akwai hanyoyi daban-daban da suke bi to za mu yi aiki da ka'ida guda shine ta at-tartibul hija'i shine haruffan hija'iyya yadda suke a ba ta sa ja ha kha da za ra za har zuwa ƙarshe ya'un to sai ka kalli a aya ta farko wanne ne ya zo na farko wani harafi ne wanne ne ya zo na biyu idan ya zo irin tsarin haruffan hija'iyya sai ya zamanto ala tartibil hija'i idan kuma ya saba sai zamanto ala khilafi tartibil hijai misali aya ta ash- ta 47 sai an ka ce wala yuqbalu minha shafa'a kaga shinun tazu wala yuqbalu minha adlun sannan ainun tazu a tsarin ka'idan haruffan hija'iyya sai shinun ta zo sannan ainun tazu domin an ce sinun shinun swadun dadun ta'un za'un sannan a ce ainun kenan sai ka gane a aya ta 47 shinun ta gabaci ainun a aya kuma ta biyu wala yuqbalu minha adlun ainun ta fara zuwa wala tanfa'uha shafa'atun sannan shinun ta zo kenan ya zo ala khilafi tartibil hija'i wannan mun kawo shi ne ga ɗalibin da yake har da alqur'ani to sannan kuma ya akai aka maimaita wannan eh, ya bani isra'ila zkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum alal alamin aka maimaita da ayoyin da misali ake ganin sun maimaito a cikin alkur'ani irin su fa bi ayyi ala rabbikuma tukadhiban da fawailun yawma idhil lil mukaththibin wadansu malamai suka ce a'a maimaitawa ne aka yi saboda karfafa ma'ana domin maimaita abu yana sawa abu ya zauna wadansu kuma daga cikin malamai suka ce a'a kowanne daga cikin su ya saba ma wani ma'ana ayoyin da suka gabaci kowace aya da waɗanda za su zo bayanta ma'anarsu ta bambanta sai su yakin ya bambanta kenan nan da an ka ce ya bani isra'ila zkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum alal alamin wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin shay'a na an fara bayani ne da bani isra'ila a lokacin da ake tuna musu da alƙawullan Allah can kuma da aka zo eh, a kansu na an fara bayani ne kan sun fara saba ma Allah da aka ce ya ayyuhal ladhina amanu la taqulu ra'ina wa qulu durna wasma'u kuma aka yi zancen bannar su sannan aka sake tuna musu da ni'imomin Allah kenan sai zamanto can tuna musu alƙawullin su ne da Allah nan kuma na biyu tuna musu ne akan sabon Allah da suka yi su dawo ma Allah sannan nan da an ka gabatar da wato ceto sannan aka zo da fansa saboda wani ɗan adam ya fi son a cece shi da ya ba da fansa ya ba da abin da za a sake shi amma can da an ka ce wala yuqbalu minha adlun wala tanfa'uha shafa'a wani kuma ɗan adam ya fi son ya ba da fansa ba tare da sai an cece shi ba ko ko yana da abin da zai ba da fansa to shi yasa sai aka fara da fansa din kenan sai zamanto babu takrar kamar yadda kadiba cikin at-tahrir wa tanwir na ibnu ashur ya kawo wannan bayani da sauran dai kuma littattafan tafsiri malamai sun yi bayani kan wannan waɗannan bayanan ina ƙara su ne saboda wato fa'idodin da suke zuwa wato a ilmance saboda ɗan adam ya fahimci tafiyar ayoyi ina alƙur'ani wallahu ta'ala a'lam mas'alan mu ta gaba mas'ala ce wato a cikin littafin daf'u ihamil ittirab wato an ayatil kitab aya ce ta 49 qauluhu ta'ala fadar Allah inji malan wa idh najjaynakum min ali fir'auna ku tuna lokacin da muka tseratar da ku daga mutanen fir'auna yasumunakum su al'azab suna dandana muku mummuna azaba suna kallafa muku asalin sama shine kallafawa yuzabbihuna abna'akum suna yanki ƴaƴanku maza wa yastahyuna nisa'akum suna barin ƴaƴanku mata a raye malam yace zahiru hadhihi al-aya zahirin wannan aya ya dullu yana nuna ala anna istihya an-nisa barin mata a raye min jumlatil azabi yana daga cikin wato jumlolin azaba nau'i nau'i na azaba allazi kana yasumuhum fir'aun wanda fir'auna yake kallafa musu وقد جاء في آيات أخر أتكين waɗansu ayoyi ya zo ma ya dullu abin da yake nuna ala annal inas cewa su ‘ya'ya mata hibatun min hibatillahi ai baiwa ce daga cikin baiwar Allah liman a'tahunna lahu ga waɗanda ya bashi ‘ya'yan wa hiya qauluhu ta'ala faɗar Allah subhanahu wa ta'ala yahabu yana bayarwa liman yasha'u ga wanda ya so inasan ‘ya'ya mata wa yahabu liman yasha'u dhukur yana bada kyauta ta ‘ya'ya maza ga wanda ya so an gane ko wannan aya tana cikin suratu shura a aya ta 49 fa baqa'u ba'd al-awlad barin ƴaƴa kenan ala hadha akan wannan aya khairun min mautihim kullihim yafi su mutu gaba daya to ya akai haka can an ce an yi musu azaba ta hanyar barin ƴaƴansu nan ko an ce kyauta ce a bar ƴaƴa mata ta Allah wal jawabu an hadha malam yace amsa kan wannan annal inatha cewa su ‘ya'ya mata wa in kunna hibatan min Allahi, ko da sun kasance kyauta ce ta Allah liman a hunna lahu ga waɗanda ya bashi, fa hunna wanzuwarsu kasance wasu tahta yadil aduwi karkashin makiyinka yaf'alu bihinna ma yasha'u yana aikata abin da yake so da su min alfahishati na alfasha wal ari da abin kunya wa yastakhdimuhunna yana amfani da su fil a'mali shaqqa wajen ayyuka waɗanda suke masu wahala nau'un min al'azabi nau'i ne na azaba shi yasa larabawa suka yi ta kokarin kashe ƴaƴansu don tsoron talauci don tsoron kasu faɗa hannun makiyi wa mautuhunna mutuwarsu rahatun min al'azab wato hutu ne daga azaba wa qad kana al-arabu laraba sun kasance yatamannauna mautal inath suna fatan mutuwar ƴaƴansu mata khaufan min mithli hada saboda wannan to mallan ya kawo wato baitutuka waɗanda ba dole ba sai mun kawo su tunda ma'anar ta bayyana to anan kenan kaga sai ka gane kasancewa su karkashin makiyi shine abin da yasa aka ce wa yastahyuna nisa'akum kuma yastahyuna ba ana nufin suna rayar da su ba don babu wanda yake rayawa ko ya kashe sai Allah amma ana nufin suna barin su a raye don mu fahimci mas'alar da kyau daga ciki kuma mas'alun da suke da alaka da aya duk da yake malam bai kawo su ba ina ganin yana da kyau mu kuma bijiro da su ina fatan an fahimce ni domin malam ya kawo kuma ƙarin wani abu yake cewa wa fil qur'ani a cikin alqur'ani al-ishara ila anna al-insana yasu'uhu ihanatu dhurriyyatihi dhi'af yana bakanta ma mutun rai a kaskanta zurriyar shi mai wadda take mai rauni kuma wadda bata da rauni ba da mautihi bayan mutuwarsa fi qaulihi ta'ala wajen fadar Allah wal yakhsha alladhina law taraku min khalfihim dhurriyatan dhi'afan khafu alaihim wato mutanen da suke jin tsoron su bar ƴaƴansu zurriyar su mai rauni suna ji musu tsoro an gane ko kenan su ji tsoron su aikata mummunan abu ga zurriyar wasu waɗansu domin abin nan zai iya zuwa ya shafe su to wannan shine abin da balan ya faɗa to anan akwai kuma mas'aloli da ya kamata mu ƙara wa idh anjaynakum wa idh najaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adhabi yudhabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dhalikum bala'un min rabbikum azim sai Allah ce wa fi dhalikum a cikin wannan bala'un akwai jarabawa to idan muka ce za a azabtar da maza akwai jarabawa to amma barin ƴaƴa mata bala'un kuma a ce akwai jarabawa to kaga wani zai ce to ai nan ai barin ƴaƴa wato barin ‘ya'ya da rai ba a ce mishi jarabawa domin mu abin da muka ɗauki jarabawa shine abin da yake bakanta maka da rai ko abin da yake da tsanani a kanka shi yasa su malamai suka tafi cewa a bala'un nan ana nufin akwai jarabawa wato ta barin ‘ya'ya ta azabtar da ‘ya'ya maza ko yanka su to sai malamai suka ce duka babu matsala cikin yanka ‘ya'ya maza akwai jarabawa cikin barin ‘ya'ya mata a cikin bauta shi ma akwai jarabawa kuma ko da an bar su ma babu bauta akwai jarabawa domin jarabawa Allah kala biyu ce wato wa nablukum bisharri wal khairi fitna muna jarraba ku bisharri da sharri shine abin da yake na buƙatar ku yi haƙuri Allah ya ba ku lada ba wai ana nufin Allah yana aikata sharri ba wato bisharri wal khairi alkhairi kuma abin da yana buƙatar ku gode ma Allah dan Allah baya aikata sharri ina fata an fahimce ni sannan kuma Allah ce wali yubliyal mu'minina minhu bala'an hasana Allah ya jarrabi masu imani jarrabawa kyakkyawa nan ya an ce kyakkyawa kenan abin da yana bukata su gode ma Allah kenan nan ba ana nufin Allah yana jarraba mummuna ba a'a abin da yana bukata ayi hakuri kamar yadda ayoyi da hadisai suka tabbatar da wannan kenan idan Allah ya baka abu mai kyau jarraba ka yayi idan kuma ya hana ka kuma jarraba ka yi duk abin da ka gani jarrabawa ce domin rayuwar mu gaba ɗai jarrabawa ce allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala kina Allah ya halicci rayuwa da mutuwa don ya jarrabe ku wane ne zai yin aiki mafi kyau wanda ya dace da tauhidi kuma ya dace da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan Allah ya ce fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu dan adam idan ubangijinsa ya jarrabe sa fa akramahu ya girmama shi wa na'amahu ya bashi ni'ima fa yaqulu rabbi akraman zai ce ubangijina ya girmama ni kaga ashe jarabawa ce wa amma idza mabtalahu kuma idan ya jarabe shi fa qadara alaihi rizqahu ya tauye masa arziki ashe ita ma jarabawa ce kenan kowanne daga cikin su jarabawa ne sannan jarabawan nan wato Allah yana jarraba kafirai kada ka sa tsammanin dan an ba su ni'ima ba jarraba su akai ba a'a ana iya a buɗe musu ni'ima in sun kiya sai Allah ya kama su wannan istidraji ne kada mu rudu da ci gaban da turawa suka samu a yanzu nan da abubuwan da suka samu na kere-kere muga kamar ba jarabawa bane a'a Allah ya faɗi wannan jarabawa ce sai sun ji daɗi sannan ya kama su idan ba su yi imani ba haka aka yi ma fir'auna aka ba shi ni'ima da jin daɗi amma a ƙarshe Allah ya ce muka kama shi an gane ko domin bayan an ɗauke musu jarabawa wato sai suka dawo zuwa ga kafircin su haka Allah subhanahu wataala ya faɗa a cikin suratul wato a'raf da cikin suratul zukhruf Allah subhanahu wataala ce falamma kashafna anhumul azaba idza hum yankuthun lokacin da muka ɗauke musu azaba kaga jarabawa ce suna jin daɗi sai suka warware Allah ya faɗi cewa an kama su falan ma asafuna taqamna minhum lokacin da suka fusatar da mu muka kama su Allah shi ya san yadda yake yin fushi ba za mu ce Allah baya yin fushi ba sannan kuma Allah ce fantaqamna minhum sai muka yi musu azaba muka kama su to hakan ga Allah subhanahu wataala ya faɗa kafirai تالله لقد أرسلنا إلى ولقد أرسلنا تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون الله يتيم منزو النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أتكن سورة الأنعام mun tura manzanni gabaninka sai muka kama su da jin daɗi muka kama su da cututtuka an gane ko fa akhadnahum bil ba'sa'i wad darra mun kama su da cututtuka da kuma tsanani dan su la'allahum yadarra'un dan su yi kankan da kai an gane ko la'allahum yatadarra'un dan su yi kankan da kai yadarra'un yana cikin suratul a'raf amma lokacin da ni'ima ta zo Allah ce sai zukatansu suka bushe shi dan ya kawata musu ayyukan su sai Allah ce to lokacin nan sai da suka bar wannan jarabawar da muka yi musu da wa'azin da muka yi musu da kuma ayoyin da muka turo musu a'a sai muka bude musu komai kenan kar ka sa tsammanin yanzu nukiliyar da kafirai suke da shi da ci gaba jin daɗi ne a'a mun bude musu komai ba shi ke nuna abin da suke yi ba suna akan gaskiya dan an ba wata mata mulkin ƙasar turai misali a ƙasar Germany sun ci nasara a'a ba wai shi ke nuna sun ci nasara gaba ɗaya ba a'a za a bar su ne hatta idza farihu bima utu sai sun yi alfahari da abin da Allah ya ba su na ilimi Allah ce falamma ja'atuhum rusuluna bil bayyinati farihu bima indahum min al ilm lokacin da manzanninmu suka zo musu sai suka yi alfahari da abin da suke da shi na ilimi da ci gaba sannan Allah ya kama su to da haka fa akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun jarabawa ta Allah kuma yana yin ta al-ibtila al-ibtida'i jarabawa wanda Allah shi ya kage ta irin wanda ake ma annabawa an gane ko da wanda ake ma masu imani waɗanda ba su yi saban Allah ba a'a dan a ɗaukakar da darajar su kamar yadda aka wa annabi Dawuda kamar yadda aka wa sauran annabawa kamar yadda zaman zan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya nuna cewa ashaddun nasi bala'an al'anbiya wato mafi tsananin samun jarabawa a rayuwa su ne annabawa hadisi ne ingantacce yana cikin sahihu targhib wa tarhib Sheikh Nasiruddin Al-Albani ya ingantar da shi ثم الذين يلونهم ثم الامثل فالامثل sannan ko kai imani Allah ya zai jarraba ka ko baka imani ba Allah ya zai jarraba ka kare maka bi Allah to da haka ina fatan mun fahimci wannan sannan al-ibtila al-iqabi jarabawa ta wato uquba musulmi idan suna saba ma Allah Allah zai jarraba su dan su dawo kafirai idan suna saba ma Allah Allah zai jarraba su idan wato sabon yayi tsanani don su dawo idan sun dawo shikenan wanda adda rabon shirya wanda bai dawo ba kuma shikenan muminai suna dawowa shi yasa Allah ya ce wa akhadnahum bil azabi la'allahum yarji'un mun kama su da azaba don su dawo sannan kuma Allah subhanahu wataala ce wa balawnahum bil hasanati was sayyiati la'allahum yarji'un mun jarrabi bani Isra'ila da kyakkyawa abin da kina yake bukatar a gode ma Allah was sayyiati da mummuna wanda yake bukata ai hankuri ba don wai Allah ya aikata mummuna ba la'allahum yarji'un dan su dawo Allah ce zahara al-fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas li yudhiqahum ba'd alladhi amilu la'allahum yarji'un manna ta bayyana bisa doron kasa wato da kuma cikin ruwa saboda abinda mutane suke aikatawa gurbacewar yanayi gurbacewar ruwa girgizar kasa aman wuta da duwatsu suke yi da sauransu duk abin da yake faruwa saboda abin da muka aikata ne marmakon mu dawo mu gyara sai muna tunanin a'a akwai wani specialist wanda zai kawo mu gyara ya kawo mu jin daɗi a duniya akwai wani jagora ko na siyasa ko ko wani jagora na wani abu wanda zai iya kawo gyara alhali an manta gyaran sai an koma wajen Allah za a samu sauki saboda shi dan yana son mu baci shi yasa masu imani idan Allah ya kama su za su gane cewa Allah ya kama su amma kafirai kullun idan Allah ya kama su sai su ce a roƙan musu Allah ko ko sai Allah ya ji musanya musu da mai kyau sai su ga kamar dubara su ce ko ko rayuwa haka ne take gudana sai azaba ta bayyana ba za su gane azaba ba ce sai Allah ya kama su wal iyadu billah dan haka dai yan uwa abin da kamata mu gane nan wa fi zalikum a cikin wancan wato kashe ƴaƴanku maza da kuma barin ƴaƴanku mata dukan shi akwai jarabawa ko da mun ɗauke shi a matsayin waɗanda ba su shiga ƙarƙashin fir'auna ba don wani zai iya cewa to akwai waɗanda tana yiwa ƴaƴansu ne amma ba su shiga cikin azaba ba kamar irin annabi Musa da sauransu a'a jarabawa ce daga Allah subhanahu wa ta'ala da haka sai mu fahimci abin da ake nufi wa fi zalikum cikin waɗancan abubuwa kuma bai ce wa fi zalikuma ba tunda abu biyu ne ya faɗa mun faɗa cewa musanna yana iya zakkowa ma'ana ta jam'i an gane ko kina a cikin ko kuma mu ce a'a a cikin barin ƴaƴanku yanka ƴaƴanku maza da kuma barin ƴaƴanku mata da kuma tseratar da Allah ya yi da ku domin tseratar da ku daga maƙiyinku shi ma ni'ima ne sai zamanto abubuwa ne guda uku zalikum in kuma mun ɗauki dama musanna abu biyu suna jam'i yana fara daga musanna kamar yadda muka faɗa a cikin mas'alolin da suka gabata abu biyu ana kiransu jam'i in tatuba ila Allah faqad sagat qulubukuma in kun tuba zuwa ga Allah zukatanku bai ce kalbakuma ba ina fata an fahimce ni kamar yadda malamai suka yi bayani sai zaman to biyu din ake nufi ko ko uku din ake nufi tseratarwa da kuma yanka ƴaƴa da kuma barin ƴaƴa zalikum kenan ba a ce zalikuma ba waɗancan abubuwa an gane ku ko ula'ikum ba a ce ula'ikuma ba ina fata an fahimce ni wani zai iya yin baya tunani kan wannan to don haka dai wannan shine abin da lokaci ya bamu dama a cikin wannan aya akwai waɗansu mas'aloli da bamu faɗa ba sai in lokaci ya yi insha Allah rabbul alamin za mu zo mu ƙara ci gaba da bayani a cikin bayanin abin da sirrin alkur'ani ya ɗauka da sunna ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da yadda ake haɗa su abin da muka faɗa ya zamanto daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta muna سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته